إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahlu sunna wal jama'a wanda ke yan kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na dulka'ada hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da biyar ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha takwas muna cikin yau za mu yi darasinmu na littayi alwajiz fi aqidatu salafu salih wanda dai an sanar wani littayi ne mai magana akan aqidar magabata na kwarai yau za mu yi darasi na arba'in da hudu darasi na arba'in da hudu a wannan littayi alwajiz fi aqidatu salafu salih darasinmu wanda ya gabata mun ɗauko bayani cikin manhaj cikin suluk da halaka na hadu suna da jama'a mun zo ƙarshen ruwaya wadda imam bukhari haka musulun sun ruwaito fadar annab sallallahu alaihi wasallam la ta tamannau liƙan adu wasu alullan afiya faza da ƙetimun fasibiru kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba ku roƙi Allah ya baku lafiya daga dukkan wata fitina kuma idan har an gamu to anan kuma sai ku yi haƙuri ku jimri za mu tashi wa ahalu sunnati wal jama'a ce maƙidar ahalu sunna wal jama'a la yaqanatuna wala ya'asuna min rahmatillah عند المحن لا يقنطوا باسا ينتقى منا ولا يأسون باسا ساروا دقريش رحمة تعالى عند المحن ألوكة جرباوة لأن الله تعالى قد حرم ذلك دومون الله مجرما دبوايا يا هنا ينكي و daga kam na samu rama ta Allah wala ta kana mana rahmatullah za mu gana kakku yanki kauna wala wala ya sami rahmatullah lakum la khasirun ba mu yanki kauna daga samun jin kayan Allah rahama ta Allah sai ta baku hakkace dai Allah ya hanu yanki kauna daga samun rahama shi ba wace shikenan Allah ba zai kan shi ba Allah ya hana hakan walakin يعيشون أيام البلاء على أمل الفرج القريب والنصر المؤكد كما سؤال السنة لجماعة سنة رأيوة أيام البلاء kwanakin jarrabawa da aka samu jarrabawa suna rayuwa ala amal da farajil qarib akan gurin samun yayewa daga wannan bala'in a nan kusa wan nasar mu'akkad da nasara tabbatatta daga Allah me yasa li'annahum yathiquna bi wa'dillah domin ahlus sunna wal jama'a suna yarda da amincewa da alƙawarin da Allah yayi wa ya'lamuna anna ma'al usri yusra sun san da cewa bayan dukkan kumci akwai yalwa akwai sauki dukkanin wahala akwai yalwa insha Allah wa yabhasuna an asbab al-mihan fi anfusihim kuma idan aka samu jarrabawa sukan diba sadar daga ina za su fara binciken kawunansu su ga in akwai wata matsala a rayuwarsu tsakaninsu da Allah suna binciken dai kuskure na ɓangarensu suna farawa da kawunansu kayan su diba wani ko su tuhumo ne wa yarawna anna al-mihan wal masa'ib la tusibuhum illa bima kasabat aydihim domin suna ga cewa irin shiga jarabawa fitina da musibu ba ta same su ba sai dan wani abu daga cikin abin da hannunsu ya aikata wa ya'lamuna anna an-nasar qad ta'akhkhar بسبب الوقوع في المعاصي او التقصير في الاتباع كما سنسن da cewa ita nasara takan yi jinkiri kuna da alƙawarin nasara daga wajen Allah subhanahu wataala yakan yi wannan alƙawarin Allah ya dan jinkirta sababin shigar ku cikin saban Allah ko at-taqsir fil tiba' ko takaitawa rashin cikal kamala biyayya sai Allah ya dan jarrabe ku a jinkirta wannan nasara hata kana mata nasarullah wannan magana misali na sabo ko diba yanda abin da yawa kana a Uhud yaƙi na biyu da aka fafata da kahurai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi musulmi akan irin abin da suka yi kuma dalilin abin da hannunsu ya aikata ne na barin wani umarni na annabi sallallahu alaihi na magana ku tsaya a nan ka ku gusa inda ya je ruma ma da ba akan dutse yace ku zamana a nan ka ku gusa ka ku bar wannan wurin ko da za a mana daya daya kaga wannan rashin tsayawa tabbata a wannan wurin suka samu bayan Allah ba su nasara suka samu jarrabawa wata fitina aka shi da yawa a cikin su dai kama abin ma kama an ƙayyar da musulunci gaba Allah kayan kada ce ya ce da ƙaunihi subhanahu wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abin da ya same ku na wata daga cikin musiba daga cikin abin da hannunku ne ya aikata ولا يعتمدون في المحن والنصرة في نصرة الدين على الأسباب العرضية والإجراءات الدنوية والسنن الكونية كما أنهم لا يغفلون عنها haka ahalu sunna da jama'a ba sa dogara cikin jarrabawa da magana taimakon addini akan wani sababi na saman ƙasa na ƙasa mana wanda yake wadda ƙira'atar duniya ko wani abu na rudi na duniya da sunna kauniya ana ce sai an samu kaza sai an samu kaza ko dalilin kaza wani abu dai na yanayi ko kyawun yanayi kyawun wuri yanayi lokacin da aka kaza don ababen na kohe da wasu kaya mayan kaya na yaƙi sauransu da abu dai na duniya na da ɗan adam ke na madda na madda wadda na madda wadda take na abu na duniya ba sa dogara a kan shi ci dalilin yanayi ko dalilin abin sa a san sada ba saboda yanayin lokaci bai dace da kaza ba ko ka mu da kaya kaza bisa wannan dogara hatta akan kayan yaki bisa dogara akan su kawai kama annam la gafilun ana kama da bisa do a ce kuma tunda tunda basu dogara ba da abu na duniya kaya ne yanayi ne ruri ne sauransu to a lokaci guda kuma ba su gafa su ce ba ruwanmu da kayan yakin zamani ko yi mahau doki da kwari da baka mata yaki da an ce ba ba ruwan bundo ba dogara ba da kayan yaki mu a Allah ku ta muke mu a a maganar da ake zaka yi abin da yake kanka amma baka dogara ga wani abu ba dogara da wani da wani abu kullum musulmi ba dogara shi Allah ce zaka yi bawa zaka yi abin da ya dace gare ka abin da yake na matakin sauran su kai bakin tattali irin naka amma cin nasara ka bar ma Allah kenan ba sa cewa su gafala su ce ai wannan kayan na duniya ba ruwan mu kul mu wasu imani ne muna tare da Allah kul mu je da kan mu kai hari kasa kaza tun da ma annaba kan doki eh da kibiya da mashi akai mu ma dokan takobe zambun dokan mun ga zaman a ce bid'a ce sai da kuma bid'a ce tunda kan san kan wannan bid'a yace ai wannan kaga wannan shi aka ce kullum ababe na mu'amalat na karantarwa maganar yaƙi abu ne na neman na yaka neman wannan abu ne na duk abin zai kasa wacin nasara wannan na mu'amala ba da bazan ibada mai zaman kanta a ce ga ne ka tsara ta wanda abin zai ka cimma guri yanzu za a samu tunsa wajen yaki bindiga ce jirgin sama ne menene za mu yi yadda zamani ya kawo ko abu mai amfani amma mu dogara ga Allah magana kenan kan mu dogara kan wannan kaya kuma Allah subhanahu wata'ala ya gwadawa musulmi hakan a aikace na maganar na na maganar yaƙi da aka yi na badar kun ga da yadda 'yan musulmi suke da 'yan kaɗan tariku da yanka babu makamin ba jama'ar amma Allah ba su nasara akan jama'a masu yawa sun kware akan yaƙi da makaman da komi amma Allah ya kare wancan ba su nasara kuma gashi isa cikin Qur'ani na labari na ashabu jalut na wanda Allah ka cewa kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin qasatin bi iznillah wallahu ma ashabu ko wallahu ma ashabu inna sabirin wannan kaga ana wani abu ne wa kana sun samu banu sulaji sun samu jarrabawa wanda an wuta wajen yaƙi mutane masu yawan gaske kuma wannan mutane an wuta an wata jara ce duk wanda aka gamanta za a gamanta za a samu jarraba ta kishirwa an aske ruwa ka a sha ruwa da yawa kaza kaza kaza da aka wuta mafi yawa suka sa hakuri mafi yawa rundunar suka je suka sha ruwan kuma dama ya kado da sha ruwa cika cikin shi ba zai bi ba ko aka ware yan kaɗan kuma ga su abokan yaƙi masu ƙarfin gaske ne amma an Allah ta fa zamu bizan la Allah ya ba wa'annan ɗan kaɗan kin nasara ba ka tsara Dawudu Jaluta ko Allah da annabi Dawudu kashi Jaluta kaga anan Allah ya ba da nasara ga ɗan kaɗan kenan wanda zai santa maka lalle akan abin da yake kanka yi amma kaka dogara da ƙanyenka ko yawanka kullum ka dogara ga Allah kai asbab kuma ka bar ka bar nasara a hannun Allah nan dai yake cewa yarawna qabala zalik anna أن تقوى الله تعالى والاستغفار من الذنوب والاعتماد على الله والشكر في الرخاء من الأسباب المهمة في في تعجيل الفرج بعد الشدة yace ahlus sunna wal jamaa suna da aqida cewa suna ga kayan komi kayan kayan na duniya kayan magana yanayi ko kaza kaza suna ga tsoron Allah anna taqwallah wal istighfar min adh-dhunub tsoron Allah da neman gafara da kurakurai da itimad alallah da dogara ga Allah ko shukur firraha da godiya ga Allah kana cikin yalwa ka gode ma Allah bai ka sha wahala ba kuma wannan ababe iya daga cikin asbab masu muhimmanci fi ta'jil farj ba'da shidda sama cikin abin da ke gaugauta samun yalwa ko budi bayan kunci kenan dogara ga Allah da neman gafara tare da kurakurai da dogara da mana da tsoron Allah wannan shine abinda ba sa sakaki kan wannan yace wa ahlu sunnati wal jamaa yakhafuna min uqubati kufr an-ni'ma wal na'ma na'mat wa jahadaha suna tsoron kafirce wa ni'ima da musu da irshin godiya ma'ana menene kufrun ni'ima butulci shine kufur ma asrar ma kenan rashin godiya kan kyautatawa suna tsoron haka ko rashin yarda musun nima da Allah maka wani za dalilin haka tarahum aharasa nas shukran wa hamdalillah zaka ga ahlus sunna wal jamaa sun kowa kwadan godiya da yaban Allah subhanahu wataala wa adawamahum alaiha fi kulli ni'matin sakatun kanat aw kabira kuma zaka ga sun yi dawama akan godiya da yaban Allah akan dukkan ni'ima wannan ni'ima karama ce ko babba sun kowa neman mana godiya ga Allah kan dukkan ni'ima da ya ba su قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أف... إلى من هو أسفل منكم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أنا وقت الإمام الترمذي yace annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ya ba musulmi ku ne ku diba unzuru ila man huwa asfala minkum ku diba kullun ku diba na kasa da ku wala tanzuru ila man fawqakum kaka diba na sama da kai fainau yin haka diba na ƙasa da kai rashin diba na sama da kai ya yi kusa na Allah ta sadaru ni'imar sallallahu alaikum kakkure ne ni'imar da Allah muku kullum kana diba wanda yake kudi ya yi ka matsayi ya yi ka na duniya kai ta gode mana halin ka ciki amma diba wanda kai kai nawa kai nawa kai kudin ko kai lahiya kana magana aka ce ma kana magana kana magana jajan takalmi ya ka wani wanda duka duka mashi gurgu ne gaba da bai kawon ma kana kana kana kana jajan ba sa shi da mai tsada ba wani kama su ba cikin shi iya nan cikin sanke kuda mai taba shi ya kone ya babbake kuda mai taba shi duk abin da kai kanka kullun ka diba kana matsalan wahala ka sha matsala wanda ka bato duka mai mutu duka duniya mata gaba daya duniya gaba daya wani yana alikita ya kai shekara kwance an je likita an dangana an sako shi a gida tare shi da komi iya jin da abin da ake amma ba za mai hutu waje ka je ka ganshi kwana biyu ka dawo ga sanan nawa suna na kwanta akan gado suna da abin da ake amma ba yi da su to ga nan ka tana ga akwai wanda shi duka ma ya mutu gaba da yan kare kai yanzu ka iya asfari ka hailala ka yasa ka komi ka iya na wanda daya ba kan baiwa bace ba an na kai yanzu kana kan gado ko kai ma na ga daga ce ai na gaba ya wuce kenan to kai ma na ga ka tana akwai wanda ya mutu kai an baka hankali zaka iya kalmar shahada kai ta tabihi kai ta kabiri kai ta hamidi ko duna abin da ibada wani guziri zaka ba zaka ba kan guziri shi to da mutu yayi kai zaka iya dama kai ko me kai kunci ne kuma Allah godiya shine naga isar wannan wannan yana ga cikin magabata Abu Kilaba Abu Kilaba da wanda nake ta ya same shi cikin halin a cikin daji dan shi ya dan da yake yake daman bai ganin kirki kuma babu babu kawawa kuma kunnan ba a shi da kyau ɗan shi da ke mai jagora shi wani kibar labarin ya asko shi a cikin daji sai ke ji iya alhamdulillah alhamdulillah da zai dibe shi shi bawan Allah wai mai yau kima Allah godiya ina ganin ka makawo ba ɗawa ji ma baka da kyau me ya kima Allah godiya me ya Allah baka kake godiya yace alhamdulillah ina ma Allah godiya ala alal kana zakir da abin da Allah da bai auje harshe na ba ina ina ina ina ina ina ba Allah ina ambatan Allah shi ne kuna kima Allah da abin da Allah ya mishi mini da jin da ganin da kawal ina ma Allah godiya da bai hana ni ba ambatan shi ambatan Allah zikirin Allah shi ma na abu ne babba kana kamar kamar koyi mani ba dan wa takaice wannan shine aqidar al-sunna wal jamaa ma'ana godiya ga Allah kuma kullun kadiba na kasa da kai kar kadiba na sama da kai in kadiba sama da kai ba godiya ma Allah ne ka hanzu hanzu hanzu mala ko su wannan duniya wasu muka rako ina kama ka Allah bima koyi ba kaga kana cikin wata ni'ima ba ganin ta ne kurin sai yace wa ahlus sunnati wal jamaa yatahallawna bi makarimil akhlaq wa mahasin a'mal kuma ahlus sunna wal jamaa suna kawa da halaye na kwarai da ayyuka na gari ba kurin ba aƙida kurin aƙida lalle baka shirka kana tauhidi amma da mu'amala ba daidai bane ba kai gaskiya kai ƙarya kai cuwa-cuwa kaga wannan ba maganar hali na kwarai aƙida kadai bata kare ka aƙida da aiki lallazina amanu wa amilu salihati kula da shi imani da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai inna la la yanzu ila suwarikum wala la ajsamikum wala kan yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah bai diba kewan jikinka da kamarka da dogo gajere ne baki ne hori ne amma ya diba zuciyarka da aikinka ka kenan na bukatar aiki na kwarai ba imani kadai ba gurin mun na tafidi a aiki kuma wani imani aiki ne na zuciya kuma akwai aiki na gababuwa yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa amma sallallahu alaihi ke cewa kuma da mutum ziyaroto cewa mahi cikar masu imani imani ina wanda kuwa cikar imani wanda ya yi su kyakkyawan hali hali na gari eh وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ahsanukum akhlaqa yace nan nake ta wanda iya daga cikin wanda suka yi soyuwa a wajena suka yi kusa da suka yi kowa kusa da ni na matsayi gobe kiyama wanda kowa kusa da ni na yi san shi ya yi kusa da gobe kiyama wane ne wanda ya kowa hali na gari a san mu akhlaqa wanda ya kowa hali na gari kulk hali ɗabi'a mai kyau da gaskiya baka zalunta baka yaudara zaka yi gaskiya zaka kyautata alkhairi tun da abin da za a yi dan adam za a yi mutum wajen abin alheri za ka maka da shi hali na gari zai bangaren mu'amala da mutane ya ce wa kada sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yudau fil mizan athqalu min husn khuluq wa inna sahibi husn khuluq la yablughu bihi درجة صاحب الصوم والصلاة أنا صلى شو ذكر واجب الترمذي أنا صلى الله عليه وسلم يتشوى ما من شيء يوضع في الميزان باب وانا أبو زاد أدورا أكم ميزاني نوسو أيوكا نوسو أمن أورا واجي أدورا باب ما هي يوني أثقل من حسن خلق ما هي كاو ما هي يوني أكم ميزاني وجاء أيوكا كمر كاو حالي حالي نقل ya ce wa inna sahibu sunan khuluq wanda yake da kyakkyawan hali hali nagari kyawan hali ne hali nagari la yablugu bihi halinka nagari zai kai ka darajar sahibu sun musala wanda suka kware suka gwanance wajen kokari wajen sallah da azumi har ka darajar masu kiyamun da yawan azumi ko da baka yawan azumi baka yawan sallolin dalilin halinka na kware sai kai ka darajar su ga ke muhimmancin kenan hali na gari shi ta ganin sallallahu alaihi wasallama hatta a wajen kahurai duk da suna kyamar addinin shi amma sun mai shaida mutum ne na kwarai iya da hali abin yabo a suka kira shi amin suka ba shi ajiya dole ga ga ɗabi'a ce mu'amalar shi kyakkyawa da su mun ga ce da ya zamana da sauran al'umma da wasu ma wanda suke ma an san su misali munafukan gangariya har Allah ya san ya gaya mai ya san da munafukai ne amma ya zamana da su gudun fitina cikin al'umma ya kyale su a wannan halin kuma har ya gaya wasu cikin sahabbai shi ma ya gaya mai kai baza ya zamana da su saboda kyakkyawan mu'amala da mutane kuma da gudun fitina cikin al'umma a ga lokacin da ake cewa ya za a yi muna kallon umar wasu a kan umar kace a kashe shi ma ubay bin salul yace umar za a mutane yan waje da suka cewa muhammad ya kashe ma ya kashe ma hannashin kai ne ka san ka zama na wuce a wajen mutane cikin layin ne ki shi mana hauki kace mana hauki ne ai dai a tare ki da za a ce wani tare da ku za kai wani shi ma an zan misali ba ba ahlus sunna duk daga cikin ku ko muna wuce kai ka san muna hauki da kai tare shi a wajen jama'a na wajen menene al-sunna ne duk abin da kace ka sun ma sun ma al-sunna kaza tsakanin su ma kaza suke kai ne ka san abin da yake ciki ba ko sani ba kin dan kare kai nan ana kare magana ana kare aiban ta al'umma ko addini dan wata masala ka da ma nan ya kare ya da su haka annabi kuma sanar su ba wanda duk da kuma ya san su ma ya gama Huzaifa ba yaki bane aka tai ana tahiya suka yi kewayo suka gan baki suka jiyo annabi ya bata hanya ya ratsi ya bada tsi suka kewayo aka gama sun goma sha biyu suka kewayo suka bata hanya sai ta kai shi a can sun ji annabi abin su sai kuma sun saka gun suka riye idan su annabi ce mu sai baka ga wannan da wani da wani da wani da wani da wani da wani su ne suka zo su kashe ni kuma suka koma sashi cikin mutane zai fa san su balle da annabi annabi ya san su ko me zai ayi sallah da su a je hajji a kallon su sai ka ce yanzu ana mun haba annabi kallon su matsala ce ta addini kai ka suka ga addini aka kyale su amma mu sai ba san kowa har manzo Allah bar duniya sai ba bai ga kowa ba sai da Umar kaza ce shi Umar ya san ya san Muzaifa ya san muna haukai da dawa annabi ga mishi annabi ya garanti Muzaifa bai bazau bai bazau ba ya gaya mai duk muna haukai abinda kun umar ya yi ƙoƙarin huzaifa ya sha huzaifa kai huzaifa bana cikinsu to zai bani wala ka ga mun ya gane sai ya wani abu ce oh sai wani mun shi ne yace ai wani abu ce ai kiyale kire shi ne kire bai na duk kasan hikima duk da Huzaifa ya san da munafikan kuma ya gudun kata wannan hanya a gano su wane ne an ga tambaya ka munafiki ne bai ga maka da an haka ai munafikin zai zo tambaya ya ɗaya kiyale kire ce wani kire ya bayyana kashi abin da riya abin amma kai bar abin ka zo umar kadai da shawa Huzaifa kai ta umar kai kadai zan ba amana da kai bar ga kowa zan ga kai baka cikin su ta kwa ya sha mai layya shi kadai umar kadai ba garanti umar baka cikin su amma zawa zai sai ta kai umar an aka yi mutuwa sai tambaya huzaifa ya je wajen ta an kawo sai wajen ta aziya an kawo huzaifa sai huda a ce huzaifa bai je ba ya zama shi abin da mu'amala mutane abin da mu'amala tana muhimmanci ba da yana tattara abin da muhimmanci abin mu'amala na siyasar duniya ta ta mu'amala ya ce sai anan kenan karshen wannan kenan sai ya ce wa min akhlaq as-salaf salih ahli sunnah wal jama'a iya daga cikin halayya na kwarai na ahli sunnah jama'a ikhlasun fil ilm wal amal wala khawf min riya' kwarai suna da kwarai neman yi don Allah akan iliminsu haka ɓangaren aiki ɓangaren ilimin ana yi don Allah ɓangaren aikin ana yi don Allah kuma ce wala khawfi min riya kwarai suna tsoron yi ba don Allah ba ya kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙalallahu Allah ta'ala ألا لله الدين الخالص bayan kalma ta jan hankali lillahi dinul khalis Allah kada ya cancanci addini tatacce kenan addini tatacce ya keɓanta ga Allah Allah kada ake bauta ma ba gama shi da kowa bautar Allah ikhlasi abinda ba komi sai Allah kenan Allah shi ke da haƙƙin a kada ya tashi da ibada ka a gama shi da kowa يجي تعزيمهم لهمرات الله تعالى وغيرتهم إذا انتهكت هرماته يجي سنة دا جرم مع الهرمة تأبنا مع الهرمة من درجة أتيان الدين الله كما وغيرتهم دا, دا غير كيشي دا كيشي نسو إذا انتهكت هرماته آكا كيت الهرمة الدين الله جل وعلا ونصرة الدين دين الله وشرعيه كما سنة قولي taimakon addinin Allah duk inda yake kuma da taimakon kawai shari'a ta Allah wa kasarta ta'azimihim li hurmatil muslimin wa muhabbati li khair lahum kuma kwarai ahlus sunna wal jama'a suna masu yawan suna masu yawan girmama alhurma da al'ummomi na musulmi kuma da suke son alkhairi ga musulmin yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala ومن يعزم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب وندا تكي جرمما من يمن على مؤمن الدين الله جرمما شرعة الله iya daga cikin zuciya mai tsoron Allah ita take girmama sha'irin Allah mana alamomi manya manya na addinin Allah abawa sanannu bainannu mu suka tabbatar da addinin Allah as-sa'yu ala tarkin nifaq بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم في الخير كما سنة قرية وقرن برن مناهج بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم دا za a samu daidaici da ɓoyensu da bayanansu duk ɗaya yadda kake ganin shi anan na ƙware ne a can ma abuwai na kware ne da musulunci ba a san ko da kai na kware ne ba a san don kai amu a saboda ikhlasi kama kama ka a gane kai na kware ne sai kuma ake ma dan a ce kai mutum manzo ne ma sai wannan ake dan wakka trampa mutane shi ma na musulunci ba da shi ba a yarda da wajen tsoron Allah ka ce kana riya ka rika boye kai kuka kuka da kai kai ba na kware bane ba sai wani aiki wanda za a zage ka a ba a san haka ne da a same ka a hili da umar bin khattab yana tare da yana cewa wahayi ya yanki mu yanzu za mu yi mu'amala da mutane duk wanda ya bayanar mana na kware ne a hili za mu yi aiki da halin shi na kware mutumin kware ne ba ruwan ba Allah alkan shi da Allah baɗin shi Allah ya san baɗin tsakanin shi da Allah ne mu za mu ɗauka na ƙwarai ne kurum duk wanda ya bayyana alheri ya ci a hili wajen mu'amala shi za mu yi mu'amala shi mutum ne nagari baɗin tsakanin shi da Allah sai duk wanda ya bayyana wani mugun aiki za mu ɗauka mutumin banza ne ba ruwan da baɗin tsakanin shi da Allah kenan bai dacewa dan ka ci kana da ka ɓoye alheri ka ɓoye aikin alheri an ji akwai abin da ya ce shaidan ke yake zana masu imani aiki alheri ne to ai yanzu kai da ka ce nariya ya ka bari ai ya gama da kai ya samu abin da ke so ba da ka kai ba an ce ka yaƙe shi ka kai dan wani kai dan Allah amma da ka ce an bari saboda ka ce nariya to shi kenan ya gama da kai kuma gudun shi ya cika dan ba kai abin da ka so kai yace wa taqalilu a'malihim fi uyunihim min haythu kasabihim laha wa taqdim taqdim a'mal al-akhirati da'iman ala a'mal ad-dunya kuma suna karanta ayyuka ayyukan ko sun yi aiki bisa ganin aiki mai yawa kai na kaza ai ne azumi ne kullun kaza ina kaza ka rinka jin kai ma kai suna karantar da ayyuka a idan su mana ta yanda suke aiki suka har mimanai nema ne aka diba abin makamata suka yi kuma suna gabatar da kullum aiki biyu ga nan lahirar duniya sukan gabatar da aikin duniya kai suna gabatar da aikin lahira akan na duniya zirkatu qulubihim kuma suna da tafshin zuciya ba su da kaushin zuciya wa kasaratu buka'ihim ala tafridihim fi haqqi ta'ala kuma suna yawan kuka akan sakakinsu akan haƙƙin Allah abin da kamata su yi ya dace su yi su yi ba wani suka ce suka yi wani ɓangaren haƙƙin Allah suka yi kuka la'allallah an yarhamahu kuma wani suna wani kuka da watar Allah ya ji kansu wa kasratul itibar wal buka wal ihtimam bi amr al maut idza ra'aw janaza kuma suna yawan lura ta abin da wasu suna ɗaukar komai ibra abin darasi da maganar kuka da ba da mahimmanci da al'amarin mutuwa da yawan tuna mutuwa na mace a kasiru zikin haziman da zata ko ko yawan tattun ambatan mutuwa ya ce suna ba da mahimmanci game da al'amarin mutuwa balle idan suka ga gawa ta huce au ta zakarul maut wa sakarati wa su khatima kwaikwarai suna ta da hankalinsu idan suka tuna mutuwa suka tuna sakaratul maut mana magajin mutuwa kuma duk daɗin duniya duk inda ta kai ma daɗi sai ka shiga halin mutar rai duk inda kai daɗi duk inda ta ma daɗi balle ba daɗi ko mun shi a tsarin duk inda ka sha ka sha ƙwalwalwa sai ka zo wajen wani hannun halin ba wani da ke tsallake a ce banda wane banda su wane duk inda ka tana ka je ka dawo ka ji daɗi ka je wane ne tabbas sai ka shiga halin mutuwa kuma ka je mutuwa ya ce mai imani bai kai ba babu halayen wata amma da ba wani wani wata sabon kudi shike nan nan ga annabi sallallahu alaihi wasallama na magana magaje mutuwa iya dauko ruwa iya shawa huskar shi yace inna lil mutu da sakarat lalle mutuwa tana tana da ciwo ina ga kai ina gani wannan abu ne wanda diyin da ta kai dadi duniya karshe ya kazo haka kina me rayuwa haka take kuma ga mu matsalar adam adam wa yau ka shekara ɗari kullum abin da kake so za ka ci ka sha ka yi komi ka more ka yi daɗi ka tuna idan Allah gama ka da zaɓin wuni guda kana tuna abin da wuce kana tuna wancan ya wuce wancan daɗin ya wuce yanzu kake cikin halin wannan ke ciki duk abin da kai daɗi ya wuce baka ji shi ma ko kaɗan yayi wannan wuya da kai shi Allah ya kama da imani yace suna kenan kwarai kaduwa wajen tuna mutuwa da magagin mutuwa wasu ulkhatima kuma kwarai suna tsoron mugu cikawa da shi da mabarin ka zai ba shi na shi yasa cikin addu'ar da ma'ana maza da kima sabai umarni shi iya yi shi kai su sallah sai yayi kuma ka ce kuma ista'iz billahi min arba'in ko neman tsarin a wajen Allah da Abu Dawud min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat to kuma sai da jari wannan ta masu da jari fitina ta rayuwa da mutuwa me fitinan mutuwa mutuwa ba imani dan baka tabbas shaidan kuma bai barin ka shaidan yana gito ma dan adam hatta lokacin daukar rai sai ya kama yaudara ya rika nema ka bi igra rika neman sa ka daji har lokacin ɗaukar ranka sai halarto na bici ko ruwa ka gana har ɗaukar ranka shi ɗan halarto iya kwaɗai bai yarda bai saka ya kare ka tsira sai ya gado kiranka a cikin addu'a da muke addu'a mutum ya nemi cikawa da imani Allah raba ka fitina ta mutuwa Allah kare mu yace ziyadatu ziyaratun fi tawaddu kuma kwarai yace kai hatta tazazzal qulubuhum kina suna tunanin wannan ababen da aka ambata har zakatan su gilgiza zakatan su gilgiza su motsa dalilin suna wannan ababen na maganar maganar mutuwa maganar sakaratul maut da mugun cika wannan ga zahin mutuwar kuma ga cikawa da mugun hali in ba ya sa'a ba duk kai wahala ka ta duniya ka sallah kai waye kai wane ne ka zo wurin duniya ka aga abu a kwadari duk ka sha wahala wurin da ibada Allah amma ka cika ba imani ai ba kasara irin wannan kuma mutum bai da garanti sai ta kullum sai cikin tsoro cikin tsoro yace ziyaratun fi tawazu kuma ana nema mutum ya ƙara kaskantar da kai kada bar ji da kai kai kaza kai kaza ne kullama taraqqa ahadun fi darajat alqurb min Allah tabaraka wa ta'ala su duk lokacin da mutum ya kusa ga Allah ya ƙara ba kusa ga sunta ga Allah kuma yana ƙara tawazurin shi bayan dan ka kana kullun kai gani sa baka kaman kai kai kai wani abu sai kamata kai kai kaza ma yace kaman da wannan yake wannan suke ruduwa yan ɗari uku a ce yan bida'a wanda wani ji wani iya cewa su wai Allah he ma suna bin Allah bashi su abin suke na a zakarfin su he dai su ba suna bin Allah bashi ma su sun wuce aljanna su abin da kawai a basu yadda suke ma Allah wai suke wai su sun wuce aljanna suna bin Allah bashi kuma ka sai ka ce sai ka ce tadin ya ce ko mutum ne da ko mutum kana ji da bakin shi wani irin magana kuna rudin shedan suna ga wasu sun kai wata daraja ta ta zikiri Allah shirya da mu ya ce kafaratu tauba wal istighfar laylan wa nahara li shuhudihim annahum la yuslimuna min adh-dhanb hatta fi da'atihim yace suna yawan neman tuba ga Allah suna neman gafara ta Allah sai wanda kalmar at-tauba al-istighfar wannan kalmomi ne wanda sukan gamu su rabu a wani lokaci ana kawo kalma ta tuba a wurin istighfari akan kawo istighfari a wajen tuba menene cewa idan suka gamu dan bambanci mai bambanci asalin kalmar at-tauba a rujo kalmar istighfari alghita ma'ana ari wani abu tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hudud hududullah mata da hududullah ba kasar da nafsa to me hudud Allah ya yi iyaka ya shata maka iyaka ko ya shata mana iyaka ga wasu ababe a nan ya haramta ga su zina ga su ƙarya ga su shan giya ga su luwaɗi ga sai da mutum duk ga su ababe na lai ga sanan amma iyaka kaka ketara nan amma jan kurtu kaka tsallaka tun zubawa shi ɗan yakan wadare shi wancan ababen da aka hana aka kai aka yi doka aka yi iyaka shi ɗan kan tura shi yau dare shi sai tsallaka iyaka sai tsallaka sai shi tsallaka wani iyaka da aka hana shi sai ya shiga yanzu ya shiga wannan iyaka da aka hana shi ya taɓa wani abu abin da yake haramu ne gare shi in ma ƙarya in ma can giya in ma kaza tunzum ya tauba haruju ya dawo daga wannan gona da ya ƙetara ya dawo daga wannan iyaka da ya ƙetara ya dawo inda aka ce ya tsaya shi ne taba a tauba a ruju komowa zuwa ga inda Allah zuwa ga yardar Allah in za a kalmomin asalin kalmomin to a fari yanzu na komo ai na riga yanzu na fasa ai ba na ɓanna shan giya ce na fasa ƙarya ce na fasa zinar ce duk na fasa a rubuta mai zini da bai abin yanzu ko yanzu na komin da aka na fasa yi to ai wancan da ya gabata ai yarda laifi ne to haka so yanzu bayan na komo in nemi Allah ya gafarta min wancan laifin da na baya Allah ya haimu su sai ga lokaci ana ɗaukar suka ma'ana guda dan an san idan mutum ai nadama take sa ka dawo sai da shi da daga cikin sharɗin tuba ka bar abin da yake na saban Allah ko kuma ka yi nadama abin da ya wuce baya kuma ka yi niyyar ƙara koma ha abada suna babban sharɗin tuba guda uku sai na hudu da ake karawa na maganar inda haƙƙin wani ka mai da mishi ta kusa ababai ne masu abu shi ne sirfari na man kin Allah ya riye maka ya riye wannan laihin naka amma satara an ce daga cikin satara ta laihi kai laihi asali akwai gangar jikinka iya doka kasa tana shaida mala'iku na shaida duk sun shaida kayi karya ka sha giya kayi zina Allah gafarta maka an ce wannan laihi yanzu an rishi an ce ita kasala a manta da ita an shi an yi fasi an yi supplement kamar abu da na koda yabo an yi supplement shi ba an yi supplement ba magana shi an kare eh ita kasa an shahi gaba a masa ita an kare mala'ika babu ari takaddun ari a can an shahi takaddun da yake hannun shi takaddun zai kawo babu a ciki ari kenan an gafarta maka ari wannan abu yanzu ya kare kenan ba a maka magana akan an kare kasa ba ta ma shaida sai na ka zo ka ma shaida da mazana ji amma da tabiya baci ka tuba an ga ya maka rike ya maka ma shaida gaba ta ma shaida mazana ci a an tuba ne babu na an tuba an tuba wannan abin kare a takaice dai kenan suna neman suna tuba ga Allah suna neman gafara dare da rana li shuhudihim annahum la yashrikuna min al-dam saboda su sun shaida da cewa ba sa kubutuwa daga zini a yadda muka zama gaban bayan kuma saban Allah suka yi zini kuma hatta ka ta'ati zini yakan samuwa hatta cikin tsara Allah kan samu laifin kuskure cikin tsara Allah yake kuskure kai ba daidai ba فيستغفرون من من نقصهم فيها suna neman gafara ta Allah na ragi na tawayewa da suka ma ibadar Allah Allah gawarta musu don rashin cika wani abu da ya kamata a yi da bai cika ba a cikin ibada da ya kamata a yi akwai na ƙasa suna neman Allah ya yi musu wa muraqabatul lahi fiha kuma da yanda suke sun san ma'ana ne kace da me muraqaba Allah ka san Allah na ganin ka in ga cikin ibadar ka san akwai kana kalkashin raqaba kula ta Allah a kanka da abin da kake ka san Allah ta da kai sai ka tabbata da kamar kamar ta mala kamar kana ganin shi shi ma ka zo kana kada ka sanar karkashin rukaba kulawa ta Allah in kana ibada kenan kai dan Allah ga kana gaban Allah kana yi dan Allah sai ina ga cikin kaji iyadi na cikin malamai ga wanda da yake kawo magana labarin wani matashi wanda ke mai tambaya ya ce muje ma wannan matashi tambaya akan sallah suka ce yaro yaro na ganin shi iya ibada cikin sallaci ya dauka sauran almajiran aka zaka sa yaro gaba za ma tambaya akan sallah ya ce tambaya akan sallah akan kaifiyar sallah kake tambaya ta ko kula da mun sallah to ta yaro mai tambaya ta koma biyu umar tambaya ya mai dame ta biyu ya ce to ga me yake ni umarna ka fiye sallah da magana kawai adabin sallah ya ce a adabin sallah ka yi ta ka yi arwalla ka fuskanci alkibla ka yi ruku'i ka yi kaza da shi na shi na ga sallah to me ka fiye sallah ya ce yadda za ka yi ta ya ce ka tsaya a gaban Allah gaban ga Allah a gaban ka ga aljanna a damarka wuta a haguncinka nan yake iya ga kamar an ka kare shi ke kai tsaye lahira idan ka mata ka tsaka sallata ka ta kaji yaro ko ta da bawa yanki sai sallah ce ce ce zuwa sallah shi ka kana sallah ce ka shi ka ka musa shi kana musa ce kai ce wannan haka alama in musa ka sallah ba yake da wata shi kana musa wannan da kenan kwarai suna na ka ta sallah suna sallah kaza cikin muraqaba sanin Allah na tare da kai wa adamul ujub bi shay' min amalihim kuma ba sa jin kai da wani abu daga cikin irin ayyuka da suke bangaren azumi da suke yawan yi a katawa ni kullum azumi nake kullum na ramishi wa litinin na wane na sha kullum ga abin da ke kullum dare na awa kaza ina ji ko da ba kawai ba kace kun kai kamar Allah wani abu ko kada kada kada Allah ba san ji kai kamar ni ha ba mun zabun ko kada Allah ba san ba sa ji da kai daga wani abu daga cikin aikin ba sa ji sun yi abu kullum kamar ji musu yi ba wa karahiyatum nushura kuma ba sa neman neman suna a cikin kaza ne bal yarawna an-naqas wal qusur fi ata'atihim kullum suna ga akwai naƙasa da gajartawa cikin aikinsu ne ba wace naƙasa wal qusur an naƙas kenan a cikin abin a samu wani abu da bai kamala ba sai da kamar samsa sallah sai sallah iya a samu wasu ayyukan sallah baka cika ba haja al qusur misali zan iya raka'a misali awa daya na awa goma ko awa ka ini minti goma ko 20 kana akwai qusur na rage na gajarta kenan suna ga kware su a kullum suna ga abin da suke yi ma akwai na ƙasa kuma akwai takaitawa rashin yin abu da kamata kai haka suke ganin a rayuwarsu wani wannan duk shi wani wani labari ne ake baka ga halin waɗannan da aka ce sunan salafu salih kun ba baki ba mun da mun halin sunan jama'a salafu salih salafiya salafiya ba suna bace ba aiki kaje aikin su ba bane ba kun da suna mu irin na kamar mun kunje mun haka ne mu kamar na mu na mu mu shiga mu saka mu da ka a'a aiki aikin da shi aka siffanta su to ga halin su mai san siffantuwa da talafu sale ko alsunan jama'a ga yanda kamata zama to wannan shine halayen su ce muhimmancin kenan karanta aqidar su ka san ga rayuwar su ga yanzu idan kai ma kai koyi da su dan ka bi layin su ba bane ba a baka kurum ba bane ba a baka a aiki ne kurum yace kenan bal yarawna an-naqas wal qusur fi ta'atin fadlan an sayi'atin to su suna ga da naqasa bangaren ma ibada to ina ga ina ga mugu aikin su ka kan su da tsoron mugu aikin su shiddatu tadqiqin fi taqwa wa adam ad-da'wa ahadihim minhum annahum muttaqin wa kasratu khawfihim min Allah jalla wa ala kuma kwarai suna tsananin takatsantsan cikin takwakin hatta takwakin ana bin ana taka ana yin takan taka ba ka abin da dace suna takawakin kansa akan taka dan san kwarai ba sa a cikin ba mai da'awar ni ainihin tsaron Allah ne ana muttaqin ba da wannan da'awa cikin kuma wa kasa takhafi min Allah azza wa jal kwarai suna da yawan tsoron Allah tsorai suna yawan tsoron Allah mai wanda baya shiddata khawfihim min al-khatimati sayyi'a suna tsananin tsoron mugo cikawa وعدم غفلتهم عن ذكر الله جل وعلا كما باسا غفلا سربكنا game da ambatan Allah mai girma da buwaya wa hawanu dunya indahum kuma kware duniya ba ta kare da kai a wajen sa ba na ba saki duniya a komi ba na abu zai shagaltar da kai duniya ba ta da wani matsayin da za ta shagaltar da su eh ba ta matsayin wannan wa shiddatu rafadihim laha da kwarai da ba sa mana suke yawan mana ture ta ba ta dame su ba wa adam al-itina bi mana dur illa ma qatasara minha ala ma yadfa'u al-haja wa min ghayr zakharafa kuma bisu kula bisu da bisu damu ba da kulawa da gina gidaje da gine-gine sai abinda illa ma qatasara minha ala ma yadfa'u al-haja sai gwalgwadon bukatar kun suna gine-gine gwalgwadon bukatarsu shi ma ba mun gari zakarafa ba tare da kawa ba abin zai ɗauki hankalinka ya shagalatar da kai ya ce ya kawo ce wa ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi madduniya fil akhirati إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع رواه مسلم من زال صلى الله عليه وسلم yake cewa na ran wallahi na rantse da Allah sai da rantsuwa da Allah madduniya fil akhirah duniya a game da lahira ba ta da wani matsayi duniya gaba daya ba ta da wani matsayi akan lahira illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbahu fi hadhihi al-yam sai kamar yanda dayanku zai tsoma yatsa shi daya a cikin teku ba a sahani ba balle a daro ko a tabki a teku ka sa ya tsaka cikin teku ka ɗago kaga ko ka rage teku da wani abu ka ɗauko wani abu a cikin teku haka misalin duniya yake da lahira haka da ya rantsuwa da girman Allah kwarai kake nan kwarai bambancin iya da faɗin gaske ba a gamawa ya ce kamar misalin ɗayan ku ne da zai sa isba'a wa hadi ya gwada shi kamar da ɗayan ku zai sa wannan ya tsata shi filiyan a cikin teku faliyan zur bi matarje in ya ɗauko ta in ya hudu ta ya ga da mai ta ɗauko ta ɗauko na abu haka yake duniya akan lahira nan me ta san anan kenan wanda abu haka ne me yasa za ta shagaltar da kai duniyar ta sa ka yi asarar wannan rayuwa mai tsawo ta hal abada shi wanda muke cewa dan adam da da hankali da tunani kaddara aka ce a ce duniya ita ce gidan zinariya gidan zinariya gare ta lahira gidan tagulla ne amma wannan gidan zinariya karewa yake a bar shi amma wancan gidan tagulla bai karewa wanda zaka zaba na tagulla ga mai hankali to ta ina ga shirme ce dama dama ba ta kai ba can darajar ma da matsayin ba ta kai ba abin da ke can da darajar ta komi sai Allah ka bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kace mutane kuna hita rayuwa ta duniya ta alhalin lahira al'akhiratu khairun lahira ta duniya alkhairi ta hita bayan ta hita komi wa abqa kuma ita ta haiwan zuwa kan duniya ita rayuwa ce ta haɓada amma duniya gajera ce ya ce bayan haka la yaradawna da khata allazi yamassu din aw ahlahu بل يردونه ويلتمسون العذر لمن قال به إن كان ممن يعتذر له haka a cikin aƙidarsu ba sa yarda da wani laifi ko kuskuren da zai shahi addini ko shahi musulmi suna ƙoƙarin yanzu su yi raddi kan shi kuma in wata kalma ce kai suna neman maka uziri in akwai damar uziri iyawa kuskure ne wane yi rashin sani jahilci kai mashi a nan mai uzuri inda damar uzurin ba sa gaggawa yanke maka hukunci wa kasaratu satarihim da ikhwan muslimin kuma kwarai suna yawan neman sutura ga yan uwansu musulmi da wani ya hada wani kuskure ba a gaggawa keta mai sutura wa shiddatan munaqashatihim li nufusihim fi maqamil wara' kuma kwarai suna tsananin binciken kawunansu a wuri na tsantsani shi alwara abu ne wanda ba haram ba ne gangariya amma kana tsoron daga nan ka huce wa abin ɗai shubuha shubuha ce to alwara shi a shi tsantsani ya ka kauce ma barin wannan abin duk da ba haram ba ne gangariya to ka bar shi don gudun faɗa cikin haram ولا يحبون أن تظهر لأحدهم عورة باسا سان الله كيتا سترى توني شنا العورة كيتا وني واشتغلون بعيوبهم عن عيوب الناس كما كلن سوسنا قوقرن نيما الناس لهم كاين أكن وني سي كلا da nasu nan fa an yabi kaza ba an yaban turu neman gyara nasu wajtahiduna fi sitr uyub al-akharin kuma suna kokarin neman sutura na aibin wani wa yakatumuna al-asrar kuma suna masu rihe sirri ne ba ta tona asiri ga wani wala yabluguna ahadan ma yasma'una min fi haqqihi kuma ba sa isarama da wani abinda suka san zai kai matsala da wani wa yatrukuna mu'adatan nas kuma suna barin adawa da mutane wa ya kasirun min mudaratihim kuma suna yawan mai mudara da mutum kasan sarai misali iya bai san kama ya haɗu na mara kyau an gamu ka yi kaman ko aka kan ba da kai beki shi ma sun sai murya zaka zama ki sai su mu'amala da shi kaman ba haka ba kan mu sani ba wa adamu muqabalat ahadin bisu kuma ba sa fuskanta wanda mugun su bangaren su ba sa fuskanta kowa da mugun abu fahim la yu'aduna ahadan min muslimin sama su ba sa adawa da musulmi sam sam wannan shine halin ahlus sunna wal jamaa ko salaf yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu al-jannata qattatun wa tarwa namamu duk ma da yace annabi sallallahu alaihi yace annamimi bai shiga aljanna ko ci qattatan ko namamu duk ma da yace ne an nasa annamimi mai dokan magana wani ya kai ma wani dan ya ga mutane shi ce dan gulma da kormatu dan gulma mai gulma magulmaci cikin mutane magulmaci shine annamam bai shiga aljanna saddu babu al-ghibati fi majalisihim wa yahfazuna alsanatahum minha suna kare kowar ghiba a mazamanansu suna kiyaye halishin su daga ita li Allah ya ya sabahu majalisum majalisun ism dan kasabe da mazamarsu majalisi ne na natsi matsiga dan kasabe da majalisi zo matsiga na sahabbai sai da majalisi na majalisi amma matsala da majalisi da majalisi na ace matsiga shin mutuncin mutane yi da mutane wa mutane lalata mutane shine hadarin suna kauce ma majalisun kaga zaman majalisi ne da mutane ko na aibanta mutane ko na shari ga addini يتشي قال الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يقول لهم أخيه ميتا فكرهتموه yace Allah na gwada yana cewa wala ya kattab ba'dukum ba'da kadda shashan ku yayi da shashi yace ayuhibbu ahadukum ayan ku zai so an ya kula ma akhi maitan yace nama dan uwan shi a mace fakaritumu saka ki haka yanda kuke kin haka cin naman dan uwanka matacce sai na gare ma balle kun bayan ya mutu haka kamar ta gina ka kamata ku yi dace ku ji ku kiyamaci cin mana'i da yan uwanku ina ga lokaci yayi ina ga wata masaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته